الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ودقة وتم شعبان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wato a yau alhamis kenan wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun ce mun shiga watan sha'aban za mu yi ta tinkarar abubuwan da suka shafi ramadan magabata yadda suke yi da zara an gama ramadana sai sun yi wata shida suna roƙon Allah madaukakin sarki da ya agaza musu ya taimake su ya karɓi ibadar su tsawon wata shida sannan rago wata shida kuma ita tanadin ya za su bauta wa Allah a ramadana mai zuwa amma mu saɓanin haka kamar yadda na faɗa jiya mafi yawanci za a ga iyaye masu himma yanzu sun sai kayan sallah sun bayar ko ma an ɗinka an ajiye sannan wani ya sai wake buhu guda zai ci kosai ya ajiye shi ko kuma bayan wake ya tura da kuɗin sa jir yana son dankalin turawa da irin wayan abubuwan da dama saboda haka wannan wannan abubuwan da muke ta faɗa shi ne ba laifi ba ne amma dai wanda yake a hannu mafi muhimmanci shine ya zamto ibada ma an mata tanadi domin Allah madaukakin zargi cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma halitti mutum da aljanna sai dan wato sai yi bauta shine abin da Allah madaukakin zargi ya halitti bayi dan shi saboda haka lallai wajibi ne duk wanda yake so ya haɗu da Allah salim alim to yi kokari ya ga yayi tanadin yadda zai bauta wa Allah sannan kuma azumi ko shakka babu yana cikin rukuni daga cikin rukunan musulunci kaga shine rukuni na uku idan ka fara lissafi wajibi ne a kiyaye mu yi masa tanadi ya za a yi mu bauta wa Allah maɗaukakin sarki da irin yadda yake so to wani littafi muka gani a cikin rasail mun karkata rasalolin da yawa kamar jiya a ganda albasa a mu'assasatu salafiya mun karanta ibadatun nabi sallallahu alaihi wa sallam ajiyar muka gama shi sannan kuma sati bai zuwa za mu biya wani daban kuma saboda haka wannan majalisi na Musa bin Umair kuma za mu karanta rusu aqlam fi ahkami siyas na babban malami Wadah bin Sa'id al-Sha'bi insha Allah ta'ala wannan shine littafin da za mu fara biyawa مالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bayan bismillah yace godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin tira da aminci tabbata ga wuta mafi daukakar annabawa da manzanni nabina muhammadin shine annabin mu muhammad wa ala alihi da alayansa at-tayyibin wadanda suke tsarkaka wato الطيبين الطاهرين waɗanda suke tsarkaka wa sahabati gurin mayami da kuma sahabbansa waɗanda suke masu haske ‘yan hannun daman annabi alaihi salatu wa salam wa tabi'in da kuma tabi'ai wa man tabi'ahum da wanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako wa sallama tasliman kathira tsira da aminci masu yawa tabbata ga annabi alaihi salatu wa salam wa ba'du bayan bismillah da godiya ga Allah madaukakin sarki da yi wa annabi salati din da kaje amma ba'du ko ba'd wannan take ne fasiyamu ibadatun dalila dalilatul qadri yace shi azumi wato ibada ce mai girman alkadari azimatul athari fi hayatul muslim sannan kuma mai girman tushe da tasiri a rayuwar musulmi alladhi yarju Allah wal yawmal akhir wanda yake wato musulmin da yake kaunar Allah da ranar lahira lafiya ma siya mu shahri ramadan musamman ma watan ramadana almubarak mai albarka alladhi huwa rukunun min arkani hadha din wanda rukuni ne daga dukunan wannan addinin li hadisi abdullahi bin umar saboda hadisi abdullahi da umar radiyallahu anhu ma marfu'a yace buniyal islamu ala khamsi annabi yace an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadati Allah ilaha illallah shaida ba ba abun bauta da cancanta sai Allah wa zakara min hawa sawmi ramadan a hadisin sai ce da saumin da azumin watan ramadan al hadis muttafaqun alayhi mali yace wa tafaqu fi hadhihi al ibada wajibu wato fahimta da bibiyar wannan ibadar wajibi ne kamar yadda yanzu muka fara tanadi min al wajibati shar'iyya yana daga cikin wajibai na shari'a allati tu'inu sa'im wadda take taimakawa li azmi ala adai hadhihi al ibada dangane da yin wannan ibada wato sai ce waffaka muradu shar'i ko wafke muradu shar'i wa ta'abbudi idan a dace da abun da shari'a take nufi da bautawa Allah anil mukhalafati fi gabarin sabawa Allah kaga idan mutum ya bibiya yanzu zai abin da Allah yake so dan ya dace da abin da Allah yake so maimakon ya saba masa sai ce wallaci ya ta sababu ba a zuwa fi budulani siyam sannan ta haka zai gane abin da yake sababa wani sashi na batin azumi walidhalika jaa fi sahihaini an muawiya bin abi sufyan shi sa yazo a cikin bukhari da muslim daga muawiya da abi sufyan marfu'an ya dangana hadisin zuwa ga annabi wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din cewa duk wanda Allah ya nufe shi da addini sai ya fahimtar da shi addini wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini wa min hadha al-mantiq wa min hadha al-muntaliq ahbabtu idad dangane da wannan sha'anin kuma sai na so in tanadan mana ru'usu aqlam bi ahkami siyar wato wai kan alkalima dangane da hukunce hukuntan azumi wato dan tattaba ba wasu abubuwa za a yi abin da yake so ya gaya ma bincike yau a manyan mutawwalat ya dan sako ma yar risala guda ɗaya. Wa zalika bi dalili hazi kitabillahi azza wa jal kuma ya kawo ne da dalili daga cikin Qur'ani wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sahiha da sunna annabi alaihi salatu wa salam ingantacciya. Wa as'alullaha azza wa jalla bi mannihi wa karamihi ina roƙon Allah mai girma da buwaya da baiwarsa da karamcinsa an yanfa biha ya amfanar da shi wannan littafin wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi al-karim kuma Allah ya sa an yi ne don shi. Nafi'atan ya zama mai amfani yau malika'ihi ranar da za a haɗu da shi nahu jawadun domin Allah mai baiwa ne barrun abun yi wa biyayya karimin kuma mai karam. Kuma da yake asiyam shi ne wani littafin zai shige shi kai tsaye can mukaddima ya ce a ma'anahu ma'anar azumi lugatan a luga shi ne al'imsaku an shayi kamewa ga barin wani abu wa tarki lahu da barinsa kamewa ga barin wani abu wa tarki lahu da barin sa wa minhu qawluhu ta'ala ala lisani maryam akwai fadin Allah madaukakin sarki akan harshen nana maryam da Allah ya ce inni nazartu lir rahmani sawman falan ukallima yawma isiya inni nazartu nayi ba kance lir rahmani a wajen ubangiji ar-rahman sawman na cewa zan yi azumi amma literal meaning shine lugata falan ukallima yawma isiya ba zan karewa wani magana ba tsawon yinin nan ai imsakan anil kalami wa tarkan lahu kaga kamewa ga barin zanci da kyale shi gaba ɗaya shine azumi amma a luga literal meaning kenan inda sai ka faɗi technical meaning din kuma istilahan to zaka ce daga kullu alfijir zuwa faduwar rana da barin kaza da kaza da kaza shine to gashi nan at-ta'abbudu lillahi bil imtina'i 'anil muftirat wa istilahan a wajen malamai kuma shine bautawa Allah bilimtina'i ta hanyar hannuwa anil muftarati gabarin duk ababanci min dulu alfajiri sadiq daga kullo alfajir na gaskiya domin alfajiru fajira fajirun sadiq wa fajirun kadib annabi ya ce alfajir biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya ila gurubi shamsi har zuwa faduwar rana wannan shine technical meaning din istilaha fa karaja bi qaulina anan yana fitan mana da maganar mutuwa ta'budu lillahi shine ai min man taraka ta'ama haimiyatan aw bi sababi maradin kun gane ko yawa wa nahwihi wato min tarki da'ami haimiyatan wato wanda ya bar abinci an gane ko haimiyatan saboda wani abu nasa na karan kansa aw bi sababi maradin ko rashin lafiya kaga ya fitar ma da ko kuma ya bar abinci a dan kabilanci akwai masu yin yajin aiki ai na na cin abinci ko ko ba a samu a ana to sai wannan sai a ce wa azumi ne wasu ma musulmi ne sai mutum yayi wannan a ce yayi azumi to yayi ne hamiya saboda kawai zai taya wasu cewa suna bukata wani abu a gurin gwamnati ta ki to ba za su zo su cin abinci saboda wannan dalilin ba sunansa azumi ba yajin aikin cin abinci sunansa yawa an gane ko to sai ce ko kuma bi sababi maradin ko dalilin rashin lafiya ya kasa cin abinci ai za ga mara lafiya ya ce daure ka tanci ko loma biyu ne ko azumi yake ba azumi yake ba to shine abin da yake wa nawi da makamancinsa wal muradu bi qaulina abin da ake nufi da faɗin mu al muftira shine ai muftiratu ma'lumatin jaa bayanu ha bil kitabi was sunna muftiratun ma'luma shine ababen kisanallu wanda bayanin ya zo a qur'ani da hadisi wata yaki bayanu ha da sannu bayanin su zai zo wata hadidu ha da kuma iyakan je su yace raje lil adillati shar'iyya ka koma ka duba dalilai na shari'a idil aslu adamuha domin asali shine rashin sa na biyu fadluhu fadailuhu kathiratun jidda falalan azumi suna da yawa matuka wa minha daga ci a arayyanu lisaimi akwai kofofin aljanna wato da suke kowace kamar wannan ce take da nasi karara cewa sunanta arayyan sauran kuma malamai ijtihadi suke suka gano cewa banda wannan akwai babu sadaka babu tauba ba haka suka yi ta lissafawa amma dai wannan kun ga hadisi karara da ya nuna sunan kofar azumi a rayyan an sa'ad bin sa'ad an sa'idi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban lalle sai aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu rayyan ana cewa da ita rayyan yadkhulu minhu sa'imun yawm al-qiyama masu azumi za su shiga ta wannan kofar ranar al-qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum babu wanda zai shiga sabaninsu yuqalu aina sa'imun za a rika cewa ina masu azumi fa yaqumu da sai su miƙe la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wanda zai shiga koma bayan su fa idza dakalu wato ugliqa da zarar sun shiga sai a kulla kofa fa lam yadkhul minhu ahadun ba wanda zai shiga wannan kofar rayyan kenan muttafaqun alayhi wa zada nisa'i man dakala fihi shariba Imam Nasa'i ya ƙara a ruwayarsa annabi ya ce duk wanda ya shiga ta wannan kofa yana shiga zai samu ruwa mai daɗi ya sha wa man shariba lam yazma abada duk wanda ya sha ruwan nan kuma kwarwa ɗaya ba zai ƙara kishirwa ba har abada Allah ya sha yadda wa zada tirmidhi wa man dakalahu lam yazma abada a ruwayar tirmidhi shi ma ya kawo wannan cewa wanda ya kwamfada ba zai taɓa kishirwa ba har abada shine ruwan alkautara ko kun san ruwan biyu ne akwai hau akwai alkautara me bambancin kun biya a ɗahawiya a cikin kitabu ɗahawiya me bambancin ta ba yace jannat a wato jannatun anin jannatun anin nar garkuwa ne ga barin shiga wuta shi wato tafki a kofar aljanna yake alkausara kuma a cike ɗaya daga cikin bambance bambance kenan sauran kuma sai ku binciko sai yace أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نجا النبي أنا من صام يوما في سبيل الله يوان دي عزم توتنيني دن الله بعد الله وجهه عن النار سبعين قريبا Allah zai ne san ta fuskarsa gabarin wuta tsawon shekara saba'in. Allah ya za mu kujin. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaita. Wani abi umama talbahili ya sunansa wannan kafin mu wuce. abi umama al-bahili ya sunansa marfu'an wannan alkunya ce ya sunansa sudayy bin ajlan yawa man sama yawman fi sabilillahi duk wanda ya azumci wani yini dan Allah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandakan Allah zai sanya tsakaninsa da wuta zai sanya wani gwalalu katar rami shine khandak shi yake cewa ai ahzab ko kan rundina kenan kuma sai ko a ce yakin gwalalo ko yakin rundina kama baina sama'i wal ardi kamar yadda yake tsakanin sama da ƙasa kaga ba fadawa kenan ba za ka shiga ba jim wiqayatun ani shahawat rawahu tirmidhi wanta wiqayatu ani shahawat sannan tsari ne ga barin sha'awoyi an ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashar shabab annabi yace ya ku taron matasa ba za ka ce samari ba matasa maza da mata shine ashabu ashabab maza da mata sun shiga man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ikon ba'a daga cikin mutu ya aure fa innahu aqaddu lil basari ka gani a haka aure garkuwa ne ga dan adam wato haka Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Sayyidina Umar hadis suna da maganganu akan abin da ya shafi aure ina ji Sayyidina Umar ne mai cewa ma yamna'u ma yamna'u min an-zawaji illa al-ajiz aw al-fujur wai ba abin da zai hana mutum aure in ba gajiyawa ba gazawa ko kuma fajir wannan kalmar sai tsauri ko sai da umar ne mai wannan magana illa al'ajizi aw al-fujur banda gajiyawa ko fajir haka shi sai da umar ya faɗa sai ka nemo irin kaya ko kan mutum ya dage je a kowace kuma a haka ita tana nan kwarai kuwa tana nan ita ba ba gazawa ba ba takurawa yawwa aka yi a ai ba zai tafi gumal gumal ne ko haɗe ja ya je mana ya ma an rage an samu sauki mai yawa to yau nan ne nawa za ka yi sai ka tafi gumar sosai kuwa ko ni na sani akwai wanda na sani wallahi ba matsawa amma matsalar killa suka lukurizan tabalwar kuke ta sawa a gaban mota yawwa amma an ba da haka ba gasu nan da yawa eh ba sai an sa su ba ai wasu ma lefan sadakin suke nema kawai ƙwarai kuwa. An gane ko? To sai yace fa inna huwa agabdu lil basari wa ahsanu lil farji kuma shine yake bada kariya ga wato al'aura wa man lam yastati duk wanda ba zai samu iko ba alaihi bisaw annabi yace na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wida domin garkuwa ne a gare shi wata dandatsa ce da zai zanto tana hana shi yana hana shi azumi idan mutum ya ga yana yin azumi sha'awarsa akwai masu wannan magana zai ce karuwa dai hadisi annabi dai gaskiya ne kuma yana nan a yadda to amma kai ne cikin ka ya karya shine matakan da ake bi baka bi su ba idan mutum ya zo ya samu stimulant bayan an sha ruwa dole sha'awarsa za ta dace kun fahimta sannan yana ta kalle kalle ya sha'awa ba za ta dace ba idan so kake kai wannan ka sanya kake to zai mutum ya sha ruwan wato ruwan tsamiya an fahimta da kanwa ya ajiye amma an kaɗa ko kwakwa dabino madara kai buɗe baki da su dole sha'awar ka za ta motsa ko shakka babu domin wa'annan duk stimulant an gane ko yawwa to saboda haka magana tana nan abinda aka gaya matan in ka dan da zai kanka da yunwa to in ka zo ka cika cikin ka ko ka tsaya kalle kalle to kana nan kana hura ta kuma ita sha'awa wa ma'ana wida ai wiqayatun anil muharramat kaji ya zamto an samu wata kariya wikaya wani tsari ga barin ababen da Allah ya haramta wa shahawat da kuma ababen sha'awa dal sabilun ila jannatin na'im hanya ce zuwa ga aljanna wadda take magociyar ni'ima ana bi umama radiyallahu anhu qal ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam abi umama sudai bin ajlan yace na je gurin annabi alaihi salatu wa sallam fa qultu nati murni bi amrin akhudhuhu anka ya rasulullah umarce ni da wani abu da zan rika daga gare ka kale yace alayka bi sawmi fa innahu la mithla la annabi yace na hore ka da yin azumi domin ba mu da kwatan kwacin sa ba wani abu da yake kama da azumi rawu nasai wa fi riwayatin ibn hibban mulni bi amalin wato wato adkhulu bihi aljanna umarce ni da wani aiki da zai zan shiga aljanna da shi da sanadiyarsa sai annabi ya ce sai ya gaya masa wannan cewa ya rika yin azumi وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير wannan yana nuni dangane da wato kwadaitarwar sahabbai Allah ya kara musu yadda kwadaituwar sahabbai dangane da abubuwan da suke na alkhairi ha yashba'u li sahibihi yawm al-qiyama zai taitu masu yin sa ranar alkiyama shi azumi ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu marfu'a shine radiyallahu anhu ma zai zama ke ko da ɗan da uban shine muka ce ɗan uban ya girma ɗan da shekara goma ko sha biyu zancen da ya fi inganci kenan bai haura haka ba ko goma ko sha biyu in suka taho da shi da ɗansa ɗauka za ka yi wa da ƙani da abdullahi ɗan amru da amru bin nas wane mutum to sai ce asiyam wal qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yawm al qiyama da azumi da qur'ani za su ce ma abotan sa ranar al qiyama yaqulu li siyamu ay rabbi azumi zai ce ay rabbi bi ma'ana ya rabbi ya ubangiji mana'atuhu da'ama wa shahawati bin nahar na hana shi cin abinci da sha'awa kala kala da rana fa shafi'ni fihi Allah madaukakin sarki ka bani cetonsa wa yaqulu alqur'anu mana'atuhu an-nawma bil-layli na hana shi wato na hana shi bacci da daddare fa shafi'ni fihi shi ma sai ce ya ubangiji ka bani ceton sa fa shafi'ani sai Allah madaukakin sarki ya ba da ceton su gaba daya zuwa ga qur'ani da azmi rawahu ahmad wa yace kafaratu anil dhunub falala ta gaba shine lallai shi azumi kafara sai gabar zunubai عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنهم أجمعين سيدنا عمر الله يقرأ متي يدادك من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وأي حدث حديثي دقاء النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي مغنى عن فتنة قال حذيفة sai Hudhaifa yace ana dama shine sahibu sirri Rasulullah sai yace ni ne ya Rasulullah sami'tuhu yaqul naji shi yana cewa fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi yukaffiru har salatu wa siyamu wa sadaqa jarrabawan mutum dangane da iyalinsa da dukiyarsa da makwabtansa sallah da azumi da sadaka suna kankari wannan zunuban har shi sa kamar yadda na gaya wani ɗazu kowa da irin jarraba da Allah yake masa wani zai ga jarrabawarsa ta mace ce wani ta ƴaƴa wani ta ƴan uwa duk ba ka da matsala da kowa wani kani wani wa shine jarrabawa shine hadisin da muka biya adabul mufrad irin wanda zai zama ma alaka kai ba yadda za ka yi da shi sai ka yi haƙurin zama da shi kana da wata daraja ta musamman yanzu kamar uwa ko uba ko wa ko kani ai ba yadda za ka yi da waɗannan ko ka ce ba ya zubar ruwanka da su naka ne dole amma mata za ku iya rabuwa musamman ba haihu ba ko za ka iya jire ta amma uwa za ka iya jire ta dole ka yi haƙuri da ita to wannan shi ne to sai ce mutafakun alaihi ila gairi min al-fada'il al-mubaraka zuwa ga wasu su daga falala wanda suke masu albarka daban-daban kenan allati yajni hasaimu wanda mai azumi yake samun su yake yanko su yake samun su ma dama mukhlisan fi sawmihi lillah mutakar fa amma azumin yana yi ne dan Allah wa muqtadiyan bi siyami rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sannan sharadi ya zanto yana koyi da azumin annabi alaihi salatu wasalam kada mutum ya rika azumin al'ada yadda ya ga ana yango shi ma yake kawai shine sai dai a tara a kawo wake a cika gida da wake da gero na kunun tsamiya da tsamiyar kanta da sukari da an ziya an ajiye amma ba a wata ibada ta nabi ba kawai saboda ana ko sai a alala kada a yi wannan na uku arkanu rukunan azumin lisiyami rukunani la ya komu illa bihima azumi yana da rukunai guda biyu azumi baya tabbatuwa sai da su an gane ko a anniyatu niyya li qawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah ba umarce su ba sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina hunafa suna ma tsarkake addini gare shi hunafa suna masu tsayawa sun karkace kowane addini in ba na Allah ba shine hanif ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman hanif ko hunayf ko hanifa ko hunayfa shine wanda ya tsaya tak ya karkace kowane addini in ba na Allah ba shine lakabun hanif da zaka ga ana sawa wala hadisi umar a wato Umar al-Mashhur haka nan dangane da hadisin Umar mashahurin nan wanda yafi yawancin malamai da shi suke budewa shine innamal a'malu binniyat an gane ko kadai innama tufidul hasru kadai ayyukan ayyukan ibada ba sa yiwa sai da niyya muttafaqun alaihi wayannan dalilan sun nuna ma haka wa hada yashmilu niyyatul ikhlas lillah wannan ya kunshi niyyar tsarkake Allah wato tsarkake Allah madaukakin sarki wa niyyatu tamyizil ibada an al'ada da niyyar bambance ibada da al'ada ibada daban al'ada daban wa niyyatu tamyizil ibadati ba'daha an ba'd sannan da niyyar bambance ibadar daga wannan zuwa wannan misali ya zanto niyyar da kai ba ita ce irin niyyar da zaka yi wa aikin hajji ba ko umara an fahimta da kyau ko yawwa ya zanto ba irin wannan niyyar ba ce sai ce ka tamyizil wajibi an tadawwu kamar bambance niyyar wajibi da tadawwi mutum zai azumin nafila duniyarsa daban da azumin bashi kun fahimta yawwa sai ce wal'ada da kuma azumin da zai yi na yi na biya anil kaza'i gabarin ramuwa wa haka za da ire-iren shine bayanin da na yanzu fa'idatun fa'ida la yajibu ta'yinun niyyati li kulli laylatin min layali shahri ramadan baya wajaba a bayyana niyya a kowane dare daga dararen ramadana bal takfi niyyatun wahidatun li kulli shahr niyya guda ɗaya ta isar ma a kowane wata kowane wata in yazo guda ɗaya li anna ibadatun wahidatun kama qala al-imam malik domin ibada ce guda ɗaya kamar da imam malik ya faɗa wa man nawali kulli lailatin fa huwa afdalu amma inda mutum duk wanda ya niyya a kowane dare to hakan shi ya fi falala wa bi wa bi al-khuruj min al-khilaf wa idan kai wannan to ka fita daga sabani idan ka riki duk dare ka dauriya duk dare maimakon ka dauka a farko wala yashra'u talaffuz bi kun san me ya janyo wannan abin da ya janyo suka yi wannan sabanin wanda suka ce azumi farkonsa yana da alaƙa da ƙarshe suka ce niyya ɗaya za a yi mata wannan suka ce kuma farko bai da alaƙa da ƙarshe ko ne zaman kansa yake suka ce ko ne zai man niyya dalilin su da suka zo suka tsara sai suka ce yanzu misali kamar wanda yana cikin azumin sai kawai tafiya ta kama shi ko rashin lafiya ko jinin al'ada yanzu ko na haihuwa ai ka ga niyyar ta gutsiri ko an samu wani abu da ya shiga ya ratsa saboda haka a wannan lokacin idan aka zo kawai dorawa za ta yi kawai ko sai ta kuma niyya sai ta kuma niyya sai suka ce to kowanne azumi zaman kansa yake independent kowanne zaman kansa yake wancan kuma suka ce a'a ibada ce guda ɗaya gaba ɗayanta saboda haka idan ka kulla niyya a farkon dare ya ishe ka duk ran da ka zo kuma dama wannan rigimar ko an faɗe ta karar juna ilimin kai ko an faɗa ko ba a faɗa ba ita fa niyya kamar yadda ibnu salah yake faɗa cewa talaffuz bin niyyati bid'atun shine yace idan ka zo aikin ka jiwe zo da me kake so kai yanzu idan ka dauko abinci ka ajiye a gaban ka sai ka ce na yi niyyar cin abincin dare ba ka bukatar wannan zaka tafi ban daki ka je ka kama ruwa sai ka ce na yi niyyar zuwa kama ruwa ai malam daukan motar ka da tafiya shine niyya to kai zuciyarka ta dan sama ba shi ake kira niyya shi za ka ce ba inda ake bayyana niyya a fito da ita karara in ba gurin aikin hajji ba kaga wannan ana bayyana niyya zaka ce labbaika allahumma hajjatan wa umra ko labbaika allahumma umratan nan zaka bayyana niyya karara ko kuma wasu su kara ce da ragon layya lokacin da mutum ya siyo rago ya ayyana wannan na layya ne kaga yayi niyya ko suka ce to ya lalle sai da shi ba akwai masu karawa da wannan a cikin maganganu da suke saboda haka wannan shine abin da malai yace wala yashra'u talaffuz bin niyyati allati mahalluha alqalbu asasan ba ba shar'anta ma bayyana niyya ba wanda mahallinta asali shine zuciya li adama fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam zalika saboda annabi bai taba bayyana niyya ba inda ba inda muka faɗa ba wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a annabi alaihi salatu wassalam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune fara ruwan da aka fara wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata hadithun sahih ba al-imsaku rukuni na biyu al-imsaku anil muqtirati min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi shams sai ce kamewa ga barin ababan ci da sha daga kullowa al-fajr na gaskiya domin hadisin bukhari na faɗa ya ce al-fajr fajran fajrun sadiq wa fajrun kadhib shi wanda yake zuwa ƙauye inda wuta ba ta je musu sosai ban ya tashi da daddare zai gane fajirul sadiq da kadir domin za ka haske ne yake tawowa fajirul kadir za ka haske ne yake tawowa kamar wutsiyar wato kamar jelar kura yankewa yake amma na gaskiyar kuma za ga ya tawo dogo ya tawo a miƙe duk iyayenmu da suke a ƙauye sun san alfijir na gaskiya kai ko saboda reflection na haske da yawa a nan ma kuma ba damuwa aka yi ba kawai sai dai in ka ji kiran sallah ko in ka duba kalanda amma da yawa wani za a ce fito ya duba ya nuna mana alfijir to da yawa faduwa za a da yawa za a faɗi to saboda haka shine yace kaga zuwa faduwar rana li kauli ta'ala fal ana bashiruhunna Allah yace to yanzu ku yi mubashara da su ku tare da su wabta goma ka taballahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga wannan aya ce lokacin da kamar yadda bukari ya kawo da muslim cewa lokacin da ta sauka asali cewa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad iyanan aya ta sauka a matsayin ka na alaran ma da a ce ma akwai aya da ta sauka ba complete ba sai ka ce akwai kamar wannan aya ka je ka duba asbabun nuzul dinta da ta zo iyanan ta sauka shine ajiyu dan hatim yace sai ta akwai mu muka rika samu igiya ikan da baibayi ko zare fari da baki muna daura a kafin mu mutum ya farka da dare ya ga baya bambance farin nan da baki zai dawo abincin sai ci gaba da shi in ka ga ya daina ci har sai ya bambance wancan farin daga baki sun dauka zare ne ake nufi to sai da Allah ya ƙara wato ayar cewa min alfajiri kuma annabi ya yi musu bayani sai suka gane to farin alfajir fa da bakin dare ake nufi ba wai kaga ake duk larabcin ka sai an koya ba karatu sai yi za bukari ba kai saka biya ji kai kaɗai ba duk larabcin ka sai ka zauna a gaban malami in ba haka ba kai ta tamoranci daga ba ga iya ka ciki Allah yawwa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye an gane ko to sai ce sun ma tin musiya mai lallai ga gurin mutanen su kuma kun san mutanen eh jiya wannan ayar wai nan gurin suka rike a tin musiya mai lallai ba a shan ruwa lokacin da rana ta faɗi sai wajen tara wai saboda Allah ya ce sun matin mun siya mai lallai ma ka banza saboda haka kaga abin da yake ai mutuwa za ka yi kenan tun sun matin mun siya mai lallai sai dare ya yi wai yanzu ne dare shi ne dalilin wani ya taba gaya mun haka yace ya an ce sun matin mun siya ma ilallai sannan ku cika azumin ku zuwa dare saboda haka sai dare ya yi sosai yanzu kenan kamar tara takwas da wani abu takwas da rabi zuwa tara sai a sha ruwa a ga wato azabar da yawa a ba kaɗan ba kuwa. Na hudu sunan hudu mun ji arkan sunnonin azumi na a ta'khirus suhur jinkirta sahur wa fihi mabahis to mabahis din ko shine na farko yace fadluhu falalasa yace an Anas bin Malik marfu'an annabi yace da saharu fa inna fi sahuri baraka annabi yace ku rika yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka a sahur ba ba dole sai ka taka cikin ka da abinci ba ka tashi ka sha ruwa ko da biyu amma dai albarkar tana wanda yake sahur zai gaya ma wannan sai yace bi ma za ya ku da me sahur yake tabbata inna lillahi wa inna ilaihi ana abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an yace nima suhurul mu'min at-tamr ma dalla da sahur din mu'mini shine idan yayi da dabino rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin sai malai yace hikmatuhu hikmatsa an amru bin al-as marfu'an an karbo daga amru dan as Allah ya kara masa yadda ya jingina shi zuwa ga annabi alayhi salatu wassalam sai yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab wato ukulat suhur abin da yake bambance tsakanin azumin mu da azumin kiristoci da yahudu shine cin cin abincin sahur an gane ko wannan tsore da wani yake ganin wai burga ce bari ya tsore ba burga ba ce sai dai larura ta sa an makara ta'khiru jinkirta shi an zaid bin thabit radiyallahu anhu qal tasahalna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam zaid dan thabit Allah ya kara masa yadda yace mun yi sahur tare da annabi alaihi salatu wassalam sun makama ila ila salati sannan ya miƙe tafi zuwa ga sallah wal qa'ilu mai faɗa wannan kultu sai na ce wal qa'ilu Anas bin Malik mai magana shine Anas dan Malik kun san abin da yake bani takaici cewa duk ran da nazo kan Anas sai ga wai me yasa sahabban nan ba wanda ya taba karyata Anas sai kai a yanzu su duk da suka zo eh almajira annabi ba wanda ya zo ce kai karya kake wa annabi annabi bai san ka ba amma sai kai saboda borewa kawai sai ka ce Anas ba a yi shi ba sai ce kam kana bainal azani was sahur nawa ne gwargwadon wato kiran sallah um, wato tsakanin kiran sallah da sahur da annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin bukari ya kawo shi ka koma a cikin kitabun siyam za ka gani sai ya ce kala sai ya ce kaduru hamsin aya gwargwadon aya hamsin shine aya hamsin ya zamto ba gurin wanda yake hadiru ba ba kuma wanda yake yin yawa tarsili cikakke ba shine wanda yake tausili matsakaitin karatu kun fahimta da kyau ko shine aka gano cewa minti goma sha biyar ne in dai ka ɗau aya matsakaiciya ba doguwa can ba ba gajeriya can ba sannan kuma ba dogon karatu da gudu ba ba kuma yi wato ana jan kafa ba in dai za ka yi misali a harka hurhudu a wani gurin madrid jaizar munfasil a wannan gurin to in Allah ya yarda za ka yi minti sha biyar kana biyawa minti sha biyar shine aka ce to minti sha biyar shi yasa abin da ake so duk lokacin da ka zo idan kana ta yin wani abu misali zan ba ku kana ta yin ibada da azumi sai rage saura minti sai ka auna ka ga minti nawa kake kana lakai lakai wajen cin abinci minti sha biyar minti ashirin to sai ka haɗa da wannan minti sha biyar misali minti sha biyar na cin abincinka da kintsa da komai minti sha biyar kuma ka gama sai ka bari ba za ka ci komai ba a lokacin kawai sai ka koma wa bil ashari hum yastaghfiru kawai istighfari kake kai sai istighfari tsawon minti sha biyar din nan domin a wannan gabar ne annabi yake daina sahur gaba daya to a nan lokacin su ake kai neman gafara a gurin Allah madaukakin an fahimta da zarar an kira sallah kuma har bukari ya ka hadisin annabi yana dan kashin gida da zarar an kira sallah kuma sai ka miƙe kai raka a talfajiri domin idan an fito a yi ta a gida sai dai makara kai in ka je an tada sallah sai ka bi sallah an idar kuma karama kamar yadda ya tabbata a hadisi shi ne magana da nake daina cin abinci ya zamto biyar da rabi misali idan saura kwata alfitir yake kullowa to ya zamto biyar da rabi ko ruwa ba za ka sha ba ka gama sha daidai biyar da rabi ba abin da za ka yi kawai zama za ka yi ka jira kai ta wato girmama Allah kana ta istighfari kun fahimta minti sha biyar din ya zamto ba abin da kake sai kawai neman gafara gurin Allah dama auna za ka rike duk lokacin da alfitir zai bullo ka za ya zamto ka rike wannan fa ana faɗar wato mafi girma kenan inda za ka yi baya da haka ma yayi mutum ya rage minti ashirin misali ko ishirin da biyar duk yayi to amma dai an ce kadur hamsin aya muttafaqun alayhi ba yace ta'dilul fitri a sunnar annabi ana gaggauta buɗe baki an sa albin sa'adin marhuwan abinda mata suke yi kaji ta ce wai aiki take ta yi wallahi sai yanzu zan karya haka zaka ji ta ɗauka a burgewa ce ba burgewa ba ce ai ko ana aikin ɗau da bino ki da zara rana ta faɗi ɗauki da bino ki mata suna da wannan ƙarfin halin sai ka ji ce sai yanzu za ta karya kai mai gida ta da tana gaya ma ka gaya wallahi sai yanzu zan ci wani abu ba burgewa ba ce ka gaya mata cewa da gaya da dela cewa ba abin da za ta samu lada ta yi ba yawwa domin ba misali za a yi ba an sa albin sa'adin marfu'an la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra annabi ya ce mutane ba za su taɓa gushewa ba cikin alkhairi mutukar sun gaggauta buɗe baki muttafaqun alaihi wa abi hurairah marfu'an la yazalu din zahiran ma ajjala nasu alfitra wato addini ba zai gushe ba yana ta bayyana kuma yana rinjaye akan dukkan sauran addinai mutukar mutane suna gaggauta wato buɗe baki li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun domin yin yahudi da nasara suna jinkirtawa rawahu abu dawud wa ghayruhu wa fihi mabahith shi ma yana da mabahis ɗinsa na farko waqtul ifdar ghurubi shams lokacin al ifdar lokacin faɗi wato buɗe baki shine lokacin da rana ta faɗi an umar bin al-khattabi marfu'an idza aqbala al-laylu min hauna wa adbara an-naharu min hauna wa garabat ash-shamsu faqad afdara as idan rana ta bullo ta gabato daga nan sannan kuma ta bada baya daga nan kaga annabi yana nuna gabas da yamma ko sai annabi ya ce faqad aftara sa'imu wa garabat shamsu rana kuma ta fadi faqad aftara sa'imu annabi ya ce to me azumi ya karya azumin sa kun ga ashe ba aikin lada kake ba idan aka sha ruwa baka sha ba to mu azumin ya kari a lokacin da zaka yi wani abu da yake karya azumi dama already ka kai shi kun fahimta sai dai zamto laifin daban misali mutum a daidai wannan gabar rana ta faɗi kuma bai ci komai ba sannan je zai kewa iyalinsa zai ka fara ko ba zai ba eh shi ne magana da muke inda ba ka fara domin azumin ko ya ci ko bai ci ba an karya mai aftara annabi yace ya ma karya ya kan an riga an karya mar azumin to gwara ma ya ci kenan inda ya kai wannan lokacin an gane ko rawahul bukhari ala ayi shay'in yakunu da me za a yi buɗe bakin sai ta alal rudabi ana yi ne da luba danyen dabino fa in lam yajid in bai samu ba fatamur zai samu dabino normal fa in lam yajid fal ma sai ya samu ruwa in ba da bino busheshen ko wanta fa in lam yajid fa bi ayi da'amin aw sharab in bai samu ba duk abin da ya ga dama abin da ya fi so amma ba za ka yi buɗe baki da abin da aka haramta ba wani za ka yana buɗe baki da sigari ko abin da ya kama da wannan ko yawwa saboda haka baya ci abubuwan da aka ce قال انس بن مالك رضي الله عنه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم wato yafturu ala rudubatin ko rudubatin annabi alaihi salatu wasallam yana buɗe baki ne da wato luba dan yayyakin dabino saboda an yi salli kafin ya sallah fa in lam takun fa ala tamratin in ba samu ba sai a kawo mata dabino wanda yake bushashe fa in lam takun wato wato hasaha sawatin mimma idan bai samu ba sai dan kurku wani abun kurba na ruwa zai iya yiwa wannan abin lamurje ne su baro da ni wani abu dai lokaci shi annabi yake amfani da shi rawahu abu dawuda wa gairi abu dawud da wasu sa sun fitar da wannan hadisin du'aul iftar addu'ar buɗe baki zahaba zama wa bitallatil uruqu ba wa bitallatil uruqu ba yawa dan har a rediyo zaka je ana sako wasu suna ta ana ta maimaita wa bitallatil uruqu wa bitallatil uruqu wa tabatal ajru insha Allah kishirwa ta tafi sannan kuma jijiyoyi sun jike lada ya tabbata da yarda Allah wannan shine abin da ka faɗa an gane ko sannan wa yakunu ba'da lintihai min al-iftar ana yi ne kuma bayan an sha ruwan bayan mutum yana yana tun da biyu da haɓar zama uwar tallat a ba wannan babu shi sai ka ci ka sha idan ka baka sha ruwa ka jika idan baka jika jijiyar ba ya zama ƙarya kai kenan ko ba haka ba saboda haka zahaba kaga fi'lu madin mabniyun alal fathi ne ko ba haka ba in ka ɗauka kai irabi za ga fi'ili ma bi ne ka ce jijiya ta jiki alhali kuma bata jike ba alaikum salam an gane ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye ito ko da a wayan ne ai kaga addu'a kai sai mu ce wa alaikum salam sai ce walaysa qablahu aw bi wa yakunu ba'da al-intihai min al-iftar walaysa walaysa qablahu ba kafin ci ba aw bi bidayati ko ana farawa mutum yana farawa zai faɗa ba haka bane sai an gama قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال Abdullahi dan Umar dan Umar yace annabi ya kasance idan yayi buɗe baki sai yace zahaba zama'u wabtallati al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa la yadhabu zama'u wa tabattil al-uruqu illa ba'da al-iftar bayan da za a yi shirwa ta tafi jijiyoyi su zike sai ka sha kuwa sai ka ci ka sha ko ba haka bane wace ai wannan addu'o'in buɗe baki wannan ce ingantacciya wacce ɗaya da kuke yi akwai kura a kanta eh wa ala riziki ka afdartu wa gulli ma qaddamtu ko bata inganta ba yawwa al muftirat na biyar al aklu wa shurbi wal jima' muta'ammidan si da sha da yin jima'i da gangan li kauli ta'ala fal ana bashiruhunna Allah ya ce to yanzu ku sadu da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nema abin da Allah ya wajabta muku وكلوا واشربوا كتكوا شاء حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى an iya bambance duhun dare da alfajir shikenan kawai an gane ku yawa thumma timmu siyama ila al sannan ku cika azumin ku zuwa dare wa man akala aw shariba aw jama'a nasiyan duk wanda ya ci ko ya sha ko ya jima'i da iyalinsa abu saman juwa fala yaqulu sawmahu ala sahihi azumin da bai bati ba azu ta zance mafi inganci min aqwali ahli ilmi da dangane da zantuttukan ma'abota ilimi li hadisi abi hurairah marfu'an saboda hadisin wato abu hurairah marfu'an wa ma udhifa lin nabil marfu'u to saboda haka kaga ya dingina zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam yace man aftara fi ramadana duk wanda ya karya azumi cikin ramadana nasiya yana neman duwa fala qada alaihi babu ramuwa a gare shi wala kafara kuma ba kafara ko a malikiya da kaji an ce sai yayi kafara ai wato kiyasi suke da wasu abubuwa amma ba wai nasi bane karara nasin ga abin da ya faɗa illa iyaka ai aya tana nan rabbana la tu'akhidna in nasina inna la tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mustakrihu alayhi saboda haka wannan dalilin ya fi karfi su can shi a ƙa'idan malikiya za ku suna wani abu saddu zari'a tauna tsakuwa don aya ta ji kun fahimta da kyau ku yawwa saboda haka wannan shine rawul hakim wa man jama'a zawjata wudu wanda ya sadu da iyalinsa ko fi nahari ramadan ayinin ramadan muta'ammidan da gangan wa huwa muqimun yana mazaunin gida lazimahu umur kun gane yana mazaunin gida to yana so ya ce ma in matafiyi ne shi banda shi ke ko shi dama baya azumi ko ba haka ba to amma idan ita ta ne fa yawwa saboda haka ana magana akan matabiyi ne ita ma matabiya wannan ake magana amma ba ana nufin dan shi matafiyi ne ya dawo ya ce ai Allah madaukakin sarki ya ce kaza kaza a'a ba haka ake nufi ba to shine yace abubuwa kamar haka sun hau kan wanda ya sha azumi da gangan na daya alkafaratu ala tartibi zai yi azumi a jere in ya fara a tsakiyar wata sai yayi dattin idan a farkon wata ne zai iya cin garabatsa domin da ya je karshen wata in ya zo ashirin da tara ya faɗi to ya yi talatin idan aka kuma ɗaukan wani watan ya kuma yin ishirin da tara zai iya yin azumi hamsin da takwas ya ci bulis kuma wata biyu sunansa an fahimta amma duk wanda ya ɗau azumin kafara a tsakiyar wata wajibi ne sai ya yi shine ka'ida wanda yake son gara ba sa duk da ba ba fata ake ba Allah ya kiyaye an gane ko wanda larura ta haushi kenan sai ya hau wancan gurin Allah ya kiyaye mu to sai ce fa in lam ya nan ne ko wa hiya itqu raqabatin shine yanta wuyayi mace ko namiji wuyayen da baiwa za a yanta mace ko namiji raqabatin bita bita ta'anis mace mace da namiji ake domin wuyan aka kalla ba wai mutumin ba kun gane yawa shi wannan sunansa mu'annas ne a larabci saboda haka mace ko namiji duka ba wai mace ba fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain idan bai samu ba zai azumin wata biyu a jere la yafdiru bainahuma illa li maradin ba a sha tsakanin su in ya fara ba tsayawa sai dai rashin lafiya a wata barin ko tafiya aw uzirin shar'in ko uziri na shari'a misali ana yana cikin yin ramuwa sai ramadana ya zo ana gobe ramadana shi zai ta azumin sa sai ana yi gobe ramadana sai tsaya daga nan idan yayi yau gobe za ta tashi da azumi to dore gobe sai dora ran da aka ga azumin watan sallah kuwa to daga ranar zai dora to amma tambaya zai yi ranar sallah ko ba zai yi ranar sallah ba me yasa yawwa li uzrin shar'iyyin shine firin wannan kaga ba zai yi saboda ba azumi ranar sallah amma ba shekarun sallah ba zai dora in kaga ya tsaya to dalilan nan ne za su hana shi kawai tafiya rashin lafiya uzuri na shari'a kamar azumi da aka hana fa in lam yajid fa id'amu 60 miskina in kuma bai samu ba zai ciyar da miskinai guda sittin min galibi kotil baladi daga mafirin jayan abincin mutanen garin ba ta aka yi ya nemo shinkafa ɗan gwamnati ba in dai ana cin da ake kira masara a gurin ana cin gero ana cin dawa ba ne mahi ikhtiyari ne zaɓi kake da shi abin da kake so kace zaɓi ne mutum yake da shi malamai sun tattauna sun ƙaru juna ilimi wato magana mai tsawo akan cewa zaɓi ne daidai take fa in lam yajid in bai samu ba malamai suka ce ko irin guraren a baka fara tuwo ita amu ake rati mataki da ita nake so ce au au au to anan ne yake da amma nan abin da ake so shine idan mutum ya zo sai ya bi ka'ida yanzu idan ya zo sai an duba ba baiwa abin da ya sa ku ga ana ta maganganu yanzu cewa an zuwa azumi saboda ba bayi ne kun fahimta da kyau ko yawwa saboda haka shine ka'ida ta farko sannan na biyu fa lam yajid fa id'amu 60 miskina kaga yan tawiyaye sai me sai azumi 60 ko idan kuma ba zai iya ba to ka'ida sai ba zai iya da farko ba domin fa in lam fa man lam yajid aka ce ko fa in lam yastati misali a ma'ana idan ba zai samu ikon haka ba ka'idar shine sai ba zai iya ba kun fahimta saboda haka ba zancen ba irin wancan bane na cikin suratul ma'ida shine wanne yake da ikhtiyari malamai suka ce kowanne za a iya yi yanzu idan aka zo aka fara rantsuwa kawai za ka zaɓi wanda za ka iya ba dole sai azumi ba mutum zai iya akwai malai kawai ko kuma ya yi tufafi ba fa kafaratu idan amu akirati masakina min awsadi ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام kaga kaga shi ba zai ba zai iya hukuntan ba ma amma mu kowa da zai dau kawai saboda ya san tarkace kuɗi ne zai jira kan azumin shine kawai abin da ake to mu je zuwa sai ce fa in lam yajid fa id'amu 60 miskinan min galibi qut li hadith abi hurairah radiyallahu anhu at-tawil fi qissatil jami'i alahu a kissan nan na wanda ya sadu da iyalinsa muta'ammidan da gangan wa huwa fi sahihaini ya zo a bukari da muslim saboda haka mun san hadisin na biyu qada'u zalika yau biyan wannan ranar li ziyarati abi dawud fi qissatil mujami'a a kissar wannan da ya sadu da iyalinsa mujami'a alahu wanda ya sadu da iyalinsa fi nahari ramadana a yinin Ramadan wa fiha a cike ce wa sum yawman wa takfirillah a hadisin na Bukhari sai annabi yace ka azumci wani yini sannan ka nemi gafara Allah wa hiya ziyadatu sahiha yace wannan ƙari ne ingantacce na uku shine wanda za mu tsaya a kansa shine yace at-taubatu wal istighfaru tuba da neman gafara wannan damu da nadama wayannan abubuwan uku fa duk sai an yi su li ziyadati abi dawuda al-mutaqaddima saboda ziyada ƙari da abu dawuda yayi wadda ta gabata a baya to nan ne kam kun ga mun yi rabin littafin yau saboda haka sati mai zuwa sai mu kammala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya yafe mana na alaƙar sarwa da kiran sallah na ko ta alaƙar
idan an kira sallah za a shawo ko a zo faduwar rana kawai ai da yawa ladanai sai sun cika cikin zuwa suke kiran rana ka fahimta da kyau ko saboda haka faduwar rana ake magana akai kawai in mutum ba zai iya bambancewa ba ne sai ya jira amma kai kamar yanzu da zaka iya bambancewa ba ka jiran sai eh, ma misali malam Usman ya zo ya kira sallah a rana. ba ka da bukata domin sai ya cika cikin sa zai kira ma ko kuma sai ya ci da bino ya sha ruwa sannan zai kira ma da zarar rana ta faɗi shine amfanin sauraron falaki da kalanda shi ne amfanin saboda ana zuwa bu wannan sunnar ta gaggautawa Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah ya cikin sarki ya yafe wa muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da su sun zama ɗauka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa mai hauka kasar mu Allah ya zama da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali a Allah kamar da shi kawo na muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa mai hauka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba da tallafa mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام